الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهدي وتمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da saduwa a wannan yammaci na laraba sha shida ga wannan wata mai albarka watan ramadan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga makka zuwa madina shekara ta 1442 a jiya mun tsaya aya ta shida cikin wannan sura mai albarka suratul zumar a yau za mu tashi aya ta bakwai mai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب
Allah madaukakin sarki yace in takfuru idan kuka kafirce fa inna Allah ghaniyun ankum to lalle Allah madaukakin sarki mawadaci ne game da ku Allah ya wadata madaukakin sarki bautan mai bauta ba za ta amfane shi ba bujircewa mai bujircewa ba zai ba zai bata ma Allah komai ba shine in takfuru fa inna Allah ghaniyun ankum idan kuka kafirce kuka ki kun imani da Allah kuka ki bautan Allah to lalle Allah mawadaci ne game da ku ولا يرضى لعباده الكفر وما ألا bai yarda ba da kafirci game da bayan shi Allah baya san kafirci game da bayan shi wa in tashkuru idan kuka gode mishi kuka bauta mishi akan ni'imomin da ya muku yardahu lakum hakan zai jawo muku yardarsa wala taziru waziratan wala taziru waziratun wizra ukhra kuma wata rai ba ta ɗaukar yaunin wata rai wata rai ba ta ɗaukar laifin wata rai thumma ila rabbikum marji'ukum sannan ya zuwa ubangijinku ne makomaku fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun sai ba ku labari game da abin da ku kasance kuna aikatawa a na rayuwar duniya innahu alimun bi dhati sudur lalle Allah masani ne game da abin da ke boye a cikin zukata wa idza massal insanu dhurrun da'a rabbahu wa idza massal insan idan cuta ta shafi mutum ana nihin kafiri kenan idan kafiri cuta ta shahe shi da'a rabbahu sai kaga yana kiran ubangijinsa muniban ilaihi yana mai komawa zuwa ga Allah thumma idza khawwalahu ni'matan minhu nasi idan Allah ya kwararo masa ni'ima mai yawa nasiya ma kana yad'u ilaihi min qabl sai ya manta abinda ya kasance yana kira zuwa ga Allah tun gabanin haka wa ja'ala lillahi andadan sai kaga ya sanya ma Allah kishiyoyi li yudilla an sabilillah domin ya batar daga barin tafarkin Allah qul ce musu ko ka ce masa tamatta bi kufrika qalilan ji dadi dan kadan da kafircinka innaka min ashabin nar lalle kai kana daga cikin ma'abuta wanda za su shiga gidan wuta Allah ma na bada labarin halin kafirai ko kafiri yayin da ya samu kanshi cikin kunci ko cuta ko talauci ko tashin hankali sai kasance baya kiran kowa sai Allah sai sa Allah gaba shi kaɗai yake kira domin ya yayi mishi wannan matsala lokacin da Allah ya yayi mishi wannan matsala ya kwararo masa ni'imarsa da kyautarsa mai yawa sai ya manta da Allah ya manta da abin nan da ya dame shi har ya sa shi sababin kiran Allah sai kaga ya sanya ma Allah kishoyi wurin bauta ba don komai ba don ya batar da mutane game da tafarkin Allah shi ne Allah ya ce to ka bar shi zai rayu kaɗan a rayuwar duniya gwargwadon kwanakan da Allah ya kaddara masa zai rayu sannan kuma bai da wata makoma sai wuta Allah ke shi mai kare sai Allah ya ce amman huwa qanitun ala al-layli sajidan amman huwa qanitun wanda ya kasance qanitun mai dimantacciyar da'a ga Allah ana allaili wani yanki na dare sajidan kasancewa shi mai yin sujada ga Allah wa qa'iman kasancewa shi mai tsayuwar dare gaban ubangijin shi yahdharul akhirah yana jin tsoron lamarin gobe kiyama wa yarju rahmata rabbi kuma yana tsammanin rahmar ubangijin shi qul kace musu hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun shin wanda suke da sani da ilimi sun yi daidai da wanda basu sani ba innama yatadhakkaru ulul albab lalle masu wa'azantuwa suna fahimtar su ne ma'abuta hankali mana ba zai taba zamantowa daidai ba tsakanin mutumin da ke da dimantacciyar da'a tsakanin shi da Allah shi yana tashi da dare yana qiyamul layli yana yawan sujudi da tsayuwa gaban Allah yana jin tsoron abin da Allah ya tanada na azaba gobe kiyama kuma a nan take yana tsammanin samun rahama ubangiji da ba zai taba zamantowa daidai ba da shi da wanda ya rabkana ba ruwan shi da tana lahira ba lai tashi yabotar ubangijin shi shine Allah ya ce ba zai taba zamantowa daidai ba tsakanin wanda suka sani suka kumshi ilimi suka san abin da ilimi ya gadar da wanda ke kuma jahilai قل يا عبادي الذين
آمنوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دوني قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون قل يا عبادي الذين آمنوا قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم kace musu ya ku bayuna wanda kuka yi imani da ni ku ji tsoron ubangijinku lillazina ahsanu fid dunya hasana fi hadhihi dunya hasana lalle ga duk wanda suka kyautata a cikin wannan gida na duniya hasanatun zamu ma zamu ba sa kyakkyawa wa ardullahi wasi'a kuma ƙasar Allah tana da yalwa za ku iya ku yi hijira don ku samu inda za ku bauta ma Allah ba tare da an hana ku bautan Allah inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab lalle ana cika sakamakon masu haƙuri ne ba tare da lissafi ba kenan Allah yana ba masu haƙuri ladansu ba tare da wani lissafi ba ko ƙididdigewa Allah na ba su ɗumbin ladan da babu wanda ya san shi sai shi kaɗai Allah maɗaukakin sarki qul inni umirtu an a'budu Allah mukhlishan lahu ad-din qul kace musu inni umirtu lalle ni an fore ni ne an a'budu Allah in bauta ma Allah mukhlisan ina mai keɓance bauta gare shi shi kaɗai lahuddin ina mai keɓance bauta gare shi shi kaɗai ba tare da sa masa kishiya ba ko abokin tarayya wa umirtu li an akuna awwalal muslimin kuma an fore ni ne in kasance ni ne gaba gaba farko a cikin musulmai wurin da'a ga bauta ga Allah madaukakin sarki qul inni akhafu in asaitu rabbi azab yawmin azim ce musu inni akhafu ni kam ina jin tsoro in asaitu rabbi idan na saba ma ubangiji na yawman azaba yawmin azim ina jin tsoron azaba ta wannan yinin mai girma qulillaha a'bud ce musu ni Allah shi kaɗai nake bauta mukhlisan lahu dini ina keɓance shi da addini na shi kaɗai ba ni bautar wani wanda ba shi ba fa'budu ma shi'tum min duni ku kam ku bauta ma abinda kuka ga dama koma bayan Allah qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum ce musu lalle wanda suka yi hasara hasara tai hakika sune wanda suka yi asara kawunan surarar tashin alqiyama wa ahlihim kuma suka yi asara iyalinsu yau malkiyama ran tashi alkiyama ala ku shurara zalika huwa al-khusranu mubin lalle wannan shine asara mabayyaniya lahum min fawqihim dhulalun lalle suna da a saman su dhulalun wani wata inuwa mai kama da girgije minan nari ta wuta wa min tahtihim dhulal haka suna da wata inuwa mai kama da girgije daga kasansu su zalika yukhawifu Allahu bihi ibada to irin wannan azaba ita ce Allah yake tsoratar da bayin shi game da ita ya ibadi fattakun ya ku bayuna ku ji tsoro na ma'ana yan wuta Allah ya musu tanadin azaba mai ban wahala a cikin ta na daga cikin azabar da Allah zai musu saman su wani rufi ne kamar girgije na wuta haka kasan su ma wani rufi ne kamar girgije na wuta yawana suna cikin wani mataki daga cikin wutar jahannama da yadda saman su wuta ce kasan su wuta ce babu wata makafa a cikin inda za su zamna su wuta Allah ya kiyashe mu kare sai Allah ya ce والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى لهم البشرى فبشر عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب والذين اجتنبوا الطاغوت waɗanda suka nisanci ɗagutu abinda ake ce maɗagutu duk abinda zai sa ka wuce haddin da Allah ya maka a kan shi kenan duk bautan wani Allah shine dagutu bauta ma wannan Allah abin nan da ka bauta ma dagutu ne shi yasa babban dagutu shugaban su shine shedan sannan gumaka da duk wani abin da zai sa ka wuce iyakar da Allah ya maka wanda suka nisanci dagutu an yi abudu ba su bauta ma dagutu ba wa anabu ila Allah lahum bushara suka koma zuwa ga Allah lahumul bushara suna da albishir fabashir ibad kama bayuna albishir alladhina yastami'una alqawl sune waɗanda suke jin magana ko zance fayattabi'una ahsanahu sai su bi mafi kyau daga cikin zancen da suka ji ulaika alladhina hadahumullah waɗannan sune wanda Allah ya shiryar da su wa ulaika hum ulul albab kuma waɗannan sune masu kaifin hankali afaman haqqa alayhi فمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيد فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب أفمن شرع الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه وويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين التي أفمن حق عليه كلمة العذاب وي وندا كلمة أزابة تتبت أغريشي أفأنت تنقذ من في النار shin kai za ka iya tsamar da wanda zai shiga wuta afa man haqqa alaihi kalimatul azab shin wanda wai azaba ta Allah ta tabbata a gare shi sai Allah ya azabtar da shi to ai kai annabi ba za ka iya tsamar da mutumin da Allah ya kaddara mashi nacewa ba akan kafirci kuma Allah ya kaddara zai azabtar da shi lakin alladhina taqaw rabbahum sai dai wanda suka ji tsoron ubangijinsu lahum ghurafun min fawqiha ghuraf to suna da dakuna a cikin aljanna wanda saman dakunan ma akwai wasu dakuna kenan beni kenan daki kan daki suna da dakuna akan dakunan ma akwai wani gini na dakuna mabniyatun da aka gina su tajri min tahtiha al-anhar kuma koramai suna gudana kalkashin wannan gidajen wa'ada Allah alkawalin Allah ne la yukhlifu Allahu al-mi'ad Allah baya saba alkawali alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'a shin baka da masaniyar cewa Allah shike sabkar da ruwa daga sama fasalakahu yanabi'a fil ard sannan ya shigar da wannan ruwan a cikin ƙasa ya musu idani yadda za su dawwama a cikin ta fasalakahu yanabi'a fil ard thumma yahiju sannan thumma yukhriju bihi zar'an sannan Allah ya fitar da tsoro da wannan ruwan a sanadiyar wannan ruwan sai Allah ya fitar muku da tsoro mukhtalifan alwanuhu wanda launin wannan tsiron ya sha bamban da juna ta fuskar launin shi wani launin shi tsanwa wani ja wani masara wani kore wani ke kama da haka thumma yahiju fatarahu musfarran sannan daga baya yahiju ya bushe fatarahu musfarran sai ka gane shi ganan ya kakkare iska na duka shi ثم يجعله حطاما سنة ألا يميد شيء حطاما ككرري إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب للي أتشين هكا akwai ambato ko kuma akwai domin dokan izina ga duk masu hankali wannan aya Allah na buga mana misali ne da ita da rayuwar duniya rayuwar duniya ba komai bace ba kamar yadda Allah ke sabkar da ruwan sama ne da ki ƙasa sannan ƙasa ta fitar da tsirrai tsanwa shar launi mai kyau hular kala-kala daga baya sai wannan tsanwan ya bushe ya kwanta cikin ƙasa ya riddige iska na ɗauka shi inda ya ga dama haka ne rayuwar duniya take haka duniya take yadda kuka ganta a yanzu ta bunƙasa ta ci gaba an samu ci gaba gine-gine kala-kala wata ran za ka lalibe ta ka rasa ta Allah ya ƙare da ta ya rushe ta yana rayuwar duniya ba komai mace ba illa kama fitowa icce da lalacewa shi haka duniya ita ma za ta zo ta ƙare kenan a faman sharaha Allahu sadrahu lil Islam wai shin wanda Allah ya yalwata mashi kirjin shi ya karbi musulunci yayi aiki da abin da Allah yake so yayi daidai da wanda ba shi ba fa huwa ala nurin min rabbih gashi yana akan haske na ubangijin shi fa wailul lil qasiyati qulubuhum min dhikrillah azaba ta tabbata ga wanda zukatansu sun kekeshe game da barin ambatan Allah ula'ika fi dalalin mubin lalle waɗannan su ne suke cikin bata mabayyaniya Allahu nazzala Allahu nazzala ahsanal kitaban mutashabihan mataniya taqsha'iru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum thumma tajinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون
Allahu nazzala ahsanal hadith Allah shine ya sabkar da mafi kyawun zance kitaban littahi shine alqur'ani mai girma mutashabihan mai kamanceceniya da juna ta fuskar bada labarai da ke cikin shi mathaniya abin yawan maimaitawa taqsha'iru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum zaka ga fatun waɗanda suke jin tsoron ubangijinsu suna karkarwa yayin da ake karanta shi thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah sannan zukatansu su yi tafshi da fata su ta yi tafshi yayin da suke ambaton ubangijinsu ko wurin ambaton ubangijinsu zalika hudallahi yahdi bihi man yasha' to wannan shari'a ce ta Allah da yake shiryar da wanda ya ga dama daga cikin bayinsa wa man yudlilillah duk wanda Allah ya batar da shi fama lahu min had baya da wani wanda Allah baya da wani wanda zai shiryar da shi kenan masu imani wanda suka yi imani da Allah madaukakin sarki yayin da ake ambatan Allah ana ambatan ko ana karanta alkur'ani mai girma zaka ga fatun jikinsu suna karkarwa imana lokacin da ake karanto ayoyin da suka shafi azaba ayoyin da suka shafi tashin hankali ayoyin da suka shafi wasu mawaƙifi masu ban tsoro gobe kiyama sai kaga zakatansu da fatun jikinsu suna karkarwa amma lokacin da ake ambatan rahama Allah da ni'imomin da Allah ya tanadi ga masu imani sai kaga zuciyarsu ta samu kwanciya kuma fatarsu ta yi tabshi yayin da ake ambatan wasu abubuwa daga cikin ni'imomin da Allah ya tanada ma masu imani kenan afaman yattaqi bi wajhihi su al'adab yawm al-qiyam afaman yattaqi bi wajhihi su al'azab yawm su al'azab yawm al-qiyam shin yayi daidai da wanda yake kare munin azabar wuta da huskar shirar tashin alkiyama da wanda ba shi ba sun yi daidai waƙila lizzalimina za a ce ga wanda suka yi zalimci zuƙu ma kuntum taksibun ku ɗanɗana abinda ku kasance kuna aikatawa a gidan duniya imana ba za su taɓa zamantowa daidai ba tsakankanin wanda ke kare azaba Allah ta hanyar tara huskar shi munin azaba za ka ga gobe kiyama kafiri idan yana azautuwa a cikin wuta yakan meka huskar shi domin kariya ga jikin shi da wuta tsananin wuta da azaba sai ya mika fuskar shi domin ya kare sauran jikin shi kaga ba zai taba zamantowa ɗaya ba da shi da wanda Allah ya kare daga wannan azab كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون كذب الذين من قبلهم wanda suka gabace su su ma sun ƙaryata annabawansu فأتاهم العذاب سي عذاب تزومس من حيث لا يشعرون فإن باس أمان فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا أقرأ سي ألا أنتنا مس عذاب كو كسكنشي أرأي والدنيا ولا عذاب الآخرة أكبر أما عذاب تلاهرة إتشي ما في جرمه لو كانوا يعلمون عند أتي سنة دمسني أقام دعك ولقد ضربنا ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجل- ورجلا سلما لرجل ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون Allah ya ce wa laqad darabna lin-nas fi hadha al-Qur'an haqiqan mun buga ma mutane a cikin wannan Qur'anin min kulli masal na da dukkan misali na daga dukkan misali la'allahum yatadhakkarun ko cewa za su dauki wa'azi su wa'azdu Qur'anan arabiyyan Qur'ani ne wanda Allah ya sabkar da shi da harshen Larabci ghayra dhi'i wajin ba Qur'ani bane dake da karkata la'allahum yattaqun ko cewa za su ji tsoron Allah daraballahu mathalan Allah ya buga misali a cikin alqur'ani rajulan fihi shuraka mutanen da game da shi akwai mutanen da suke tarayya shi kenan bawa ne guda daya amma mutane da dama suke tarayya wannan bawa mutashaki suna kuma waɗannan mutanen da suke tarayya da wannan bawan mutashaki suna mutane ne wanda suke rikici tsakankaninsu wa rajulan salaman lirajul da mutunan da ya mallaki bawa kwaya daya hal yastawiyani mathala shin wai za su zamantowa daya waɗannan bayin kaga ba za su taɓa zamantowa daya ba bawan da mutum biyar ko goma suke mallaka kuma waɗannan mutanen suna da rikici tsakankaninsu sun saba kaga zai sha wuya ta hanyar umarni da hani wanga zai sa shi kaza wanga ya hana shi wanga zai ci da samun shi wanga kuma hana shi kaza sai kaga wannan bawan ya rasa kwanciyar hankali tsakankanin masu mallakar shi ba zai taba zamantowa ɗaya ba da bawan da mutum ɗaya ke mallakar shi kaga wanda mutum ɗaya ke mallakar shi zai sa shi kaza zai hana shi kaza ba tare da an samu matsala ba tsakankanin shi da shi ina fata mun gane Allah na buga misali ne game da mutanen da suke yin shirka da shi da wanda suka rike shi shi kadai abun bauta shin sun zamanto daya mutanen da ya rike alloli abun bauta da wanda ya rike Allah shi kadai abun bauta kaga ba za su taba zamantowa ɗaya ba alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah shi kadai bal aktharuhum la ya'lamun bar su dai mafi yawan su ba su sani ba innaka mayyitun lalle kai mayyitun zaka mutu kai manzon Allah wa innahum mayyitun kuma su ma tabbata za su mutu thumma innakum yawmal qiyamati inda rabbikum takhtasimun sannan ku a ranar tashi alqiyama za ku tashi gaban ubangijinku takhtasimuna kuna jayayya a gaban Allah madaukakin sarki faman adlamu ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبدا ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد faman adlamu mimman kadhaba ala Allah wa kadhaba bis sidq al irja shin wa kai zalimcin wanda ke yi ma Allah ƙarya sannan kuma ya ƙaryata gaskiya yayin da gaskiya ta zo masa alaysa fi jahannama mathwal lil kafirin shin wai makomar kafare ba a cikin wutar jahannama ba take wallazi jaa bis sidq wanda ya zo da gaskiya wa saddaqa bihi kuma ya gaskata shi ya gaskata wannan gaskiyar da ya zo da ita ula'ika humul muttaqun lalle waɗannan su ne masu jin tsoron Allah yana wallazi jaa bis sidqi wasu malamai suka ce wa jaa bis sidqi shine mala'ika jibril wa saddaqa bihi ya gaskanta gaskiyan nan da ya zo da ita shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wasu malaman suka ce wallazi jaa bis sidqi wanda ya zo da gaskiya shine manzon Allah wa saddaqa bihi kuma ya gaskata gaskiyar da ya zo da ita wasu malaman suka ce wa saddaqa bihi ana nihin abubakar siddiq kenan annabi ya zo da gaskiya abubakar ya gaskanta shi da wannan gaskiyar da ya zo da ita daidai kowace ɗaya daga cikin ma'anonin tana iya ɗaukan ma'ana ula'ika humul muttaqun waɗannan su ne masu jin tsoron Allah lahum ma yasha'una inda rabbihim suna da abin da suke so inda rabbihim a wurin ubangijinsu zalika jazaul muhsinin wannan shine sakamakon masu kyautatawa li yukaffira Allahu anhum aswa alladhi amilu domin Allah ya yafe musu ya karkare musu mafi munin abinda suka kasance suna aikatawa a nan gidan duniya wa yajziyahum ajrahum kuma sannan yayi musu sakamako bi ahsanil ladhi kanu ya'malun da mafi kyawun abin da suka kasance suna aikatawa a gidan duniya alaysa Allahu bikafin abda shin ba Allah bane ba zai wadaci bawan shi ya kare shi wa yukhawifunaka bil ladina min dunihi kuma suna tsorantar da kai game da wanda ba Allah ba kenan suna tsoratar da kai ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da allolinsu ko gumakansu wa man yudlilillahu duk wanda Allah ya batar da shi fama lahu min had baya da wanda zai shiryar da shi gobe kiyama wa man yahdillahu yahdillahu fama lahu min mudil أليس الله بعزيز ذي انتقام لهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم man yudlil Allah fama lahu min had duk wanda Allah ya batar da shi to baya da wani wanda zai shiryar da shi wa man yahdi Allah wanda ku Allah ya shiryar da shi fama lahu min mudil babu wani wanda zai batar da shi alaysa Allah bi azizin dhintiqam shin wai Allah ba shi bane Allah ba shi bane azizu mabuwayin sarki dhintiqam ma'abucin intiqami yin azaba ga wanda suka kafirce mishi wala in sa'altahu da za ka tambayi kafiran makka man khalaqa samawati wal ard wane ne wanda ya halicci sammai da kasai la yaqulunna Allah da za su ce maka Allah ya halicce su qul to ka ce musu afara'aytum ma tad'una min dunillah to ku bani labarin abinda kuke bauta kuma bayan Allah in aradani Allah bi dhurrin idan Allah ya nuface ni da cuta ta same ni hal hunna kashifatu dhurri shin wai su za su iya yayi wannan cutar da Allah ya nuface ni da ita au aradani bi rahmatin ko ko idan Allah ya nuface ni da jin kansa da rahamarsa hal hunna mumsikatu rahmati shin wai su za su iya rike rahama Allah ba za ta iya samu na ba in ba haka nan bane ba qul ka ce musu hasbi Allah Allah ya wadace ni alaihi yatawakkalul mutawakkilun a gare shi ne masu dogaro suke yin dogaro ya qaumi i'malu ala makanatikum ya ku mutane na i'malu ku yi aiki ala makanatikum makura aikin da kuga kuna iya yi inni amilu ni ma ku zan yi aiki wurin yin hakuri da yawan kiran ku zuwa ga Allah fa sawfa ta'lamun da sannu za ku san sakamakon kafirce mu Allah da kuke da ko da sannu za ku sani man ya atihi azabun yukhzihi wane ne wanda azaba za ta zo mushi ta walakantar da shi wa yahillu alaihi azabun muqim kuma azaba matabbaciya ta zagaye shi ta kewaye shi inna anzalna إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها ويمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون inna anzalna alaykal kitab lalle mu ne muka sabkar maka da littafi shine alqur'ani mai girma linnasi dan amfanin mutane dan ya amfani wanda suka yi imani da shi suka gaskata abin da ke cikin shi ya amfane su a nan rayuwar duniya su samu kansu cikin tsari da aminci da kwanciyar hankali matuƙar sun yi aiki da hukumce-hukumcen da ke cikin shi bil haqqi da gaskiya famane tada duk wanda ya shiryu ya bi shi fali nafsihi to ya shiryu ne dan kan shi wa man dalla wanda ko ya bata fa inna ma yadhillu alaiha to ya sani kam sakamakon batan shi zai kasance a kan shi wa ma anta alaihim bi wakil lalle kam kai a gare su ba mai tsarewa bane ba ko ba mai ci da sta musu bane ba Allahu yatawaffal anfusa Allah shine ke karbar rayukan wanda kwanakansu suka kare hina mauti hakinan yayin mutuwarsu Allah shine ke karbar rayukan mutane yayin da za su mutu ya karɓi ran ya bar gaggan jikin ba ta amfanin komai sai dai a ɗauke ta abin ne ta wallazi lam tamut fi manamiha haka Allah shine ke karɓar rayukan wanda ba su mutu ba a cikin barcinsu ma barci wani nau'i ne na mutuwa Allah zai ɗauke maka rai a cikin barcinka in ya ga dama ya maido maka shi in ya ga dama ya rike shi kenan yana Allah shine ke karɓar rayukan wanda kwanansu ya ƙare haka Allah shi ke karɓar rayukan wanda suke wanda suke barci amma kuma ba su riga suka mutu ba fayumsiku allati qada alaiha almaut sai ya rike rayuwar wanda ya kaddara musu mutuwa ko ya zartar da mutuwa daga cikinsu wa yursilul ukhra ya saki sauran rayukan zuwa ga masu su su komo a gangan jikinsu ila ajalin musamman a zuwa wani dan ajali wanda aka sa musu a rayuwa kenan Allah shi ke karɓar rayuwa ta duk wanda ya mutu sawa'un wanda ke farke ko wanda ke barci wanda ke farke Allah na karɓar rayuwar shi da karewa ajalin shi wanda ke kwanan ma haka Allah ke karɓar rayuwar shi a sanadiyar yayi barci ga yanan kwanci amma Allah ya ɗauke ran nashi sai Allah ya riƙe rayuwar wanda ya zartar da mutuwa a sanadiyar barcin nan nashi ba zai tashi daga nan ko an tada shi ba zai tashi ba Allah ya kaddara riƙe ran shi shikenan ajalin shi ya kare wanda kuma Allah bai kare ajalin su ba sai a mayar musu da ransu sai kaga sun tashi bayan sun yi barci na fatan mun gane kenan kwana ma wani nau'i ne na mutuwa Allah yakan karɓi ran wanda ya kwanta ya barci bai san inda yake bai iya tasarrufi bai san komai ba in ya ga dama daga nan sai ya rike ran ba zai dawo da shi ba zuwa ga gangan jikin mai kwana in kuma da sauran rayuwar shi sai Allah mai domin shi ran shi a cikin gangan jikin shi sai ya ci gaba da rayuwa kafin ajalin shi ya kare inna fi dalika lalle a cikin yin haka la ayatin akwai abun dokan nura liqaumin yatafakkarun ga mutanen da suke yawan tunani game da al'amarin Allah am ittakhadhu am ittakhadhu min dunillahi shufa'a qul awalam kanu la yamlikuna shay'an wa la yaqilun qul lillahi shafa'atu jami'a lahu mulku samawati wal ardi thumma ilayhi turja'un am ittakhadhu min dunillahi shufa'a shin yanzu za su rika wani kuma bayan Allah a matsayin wanda za su cece su gobe kiyama qul ce musu awalau kanu la yamlikuna shay'an wa la yaqilun shin koda wanda kuka rika kuma bayan Allah kuna ga za su cece ku gobe kiyama ba su mallaka komai kuma ba su da hankali qul ka ce musu lillahi shafa'atu jami'a ai ceto na Allah ne gaba ɗayansa babu wani wanda zai keɓance kansa ya ce zai ceci wanda ya ga dama sai in Allah ya so ya ba shi ceton wanda ya so kuma sai Allah ya yarda wanda za a ceta a cece shi shi yasa Allah ya ce ceto yana komawa ne ga Allah shi kadai lahu mulku samawati wal ard mulkin sammai da kasai nashi ne shi kadai thumma ilaihi turja'un sannan zuwa ga Allah ne gaba ɗayan kuma komaku وإذا ذكر الله وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة إذن أكا أنبت الله شكدي بايد أبوك تاريا اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة سيكا غزوتي وأن دبسي إيماني دا الله بقرانك أرشي تاسا مقنشي دا داموة وإذا ذكر الذين من دونه أما إذن أكا أنبتي wani wanda ba Allah ba idahum yastabshirun sai ka gansu suna cikin albishir suna cikin yalwa da jin daɗi qulillahumma kace ya ubangiji na fatiras samawati wal ard makagin sammai da kasai alimal ghaibi wash shahada masanin abin da ke boye da abin da ke bayyane anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun kai ke yin hukunci tsakankanin bayinka a cikin abin da suka kasance suna yin sabani game da shi walau anna lil ladina zalamu ma fil ardi jami'a Allah ya ce walau anna lil ladina zalamu da dai a ce wanda suka yi kafirci da Allah ko wanda suka yi shirka da Allah a ce suna da mafil ardu jami'an abin da ke cikin ƙasa gaba ɗaya wa mithlahu ma'ahu da kwatankwacin shi tare da shi lafta bihi min su'il azabi yawmil qiyama da sun fanshi kansu da shi daga tsananin azabar tashin alqiyama wa badalahu min Allah ma lam yakunu yahtasibun sai bayyana gare su daga Allah madaukakin sarki abinda ba su kasance suna tsammanin shi yanan wanda suka kafarta gobe kiyama za su yi gurin da a ce suna da duniya da kwatankwacin duniya da abin da ke cikin ta gaba daya su bada shi a fanshe su ba za a musu azaba ba da sun bada shi to ba su da shi shi yasa za su dawwama a cikin azaba kuma ba za su iya fansa kansu ba game da shiga wuta gobe qiyam wa badalahum sayyi'atu ma kasab sai bayyana gare su munin abin da suka kasance suna aikatawa wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un kuma sai zagaye su mummunan aikin da suka kasance suna yi na izgili fa idza massal
insanu da'ana ثم إذا خولناه نعمة منا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات قوم يؤمنون قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم فإذا مس الإنسان idan cuta ta shafi mutum fa idan masal insanu durrun da'ana idan cuta ta shafi mutum da'ana zaka ga yana kiran nan mutum ana nihin jinsin kafirai kenan idan kafirai ko na ɗaya daga cikin su wata cuta ta shafe shi da'ana sai ka ga yana kiran mu mu Allah thumma idza khawwalnahu ni'matan minna sannan idan muka kwararo mushi muka ba shi kyauta ta ni'ima ta musamman daga falalanmu qala sai kashi yana cewa inna ma utituhu ala ilm ku sani cewa wannan abun an bashi an bani shine bisa ga ilimina da fasahata bal hiya fitnatun bal ba gaskiya bane ba mun bashi ne daga falalanmu kawai ba wai ilimin shi bane ba kuɗi da Allah ya baka da lafiya da Allah ya baka da yalwa ba wai don sanin ka bane ba ko ilimin ka ko dubara ka ko wayanka ni'ima ce da falala ga Allah ta musamman ya baka kenan mayar da martani ne akan kafaran da suke tunkahu da ilimin su wurin samun yalwar duniya da abin da Allah ya ba su na duniya sai su ga fasaha su ce korewar su ne sanin hanyoyin kasuwanci ne da iya juyawa ba shi bane ba in ka ganka arziki to Allah ne ya ga dama ya baka da falalashi ba wai dabarar ka da wayo ba su ne suka zamanto sanadiyar ka samu wannan arziki shine Allah ke mai da musu martani yana cewa ba gaskiya bane ba hiya fitnatun abin nan da Allah ya baka fitina ce da jarrabawa a gare ka walakin aktharuhum la ya'lamun sai dai mafi yawan su basu san hakan ba qad qala alladhina min qablihim haqiqan wagga magana wanda suka gabace su sun yi irinta kamar irin qarun kaga qaruna ma haka yace mutane suka yi mamakin abin da gare shi na dukiya da yadda Allah ya ba shi dukiya sai ce ai wannan dukiyar na same ta ne bisa ga ilimin da gare ni ilimi na ne da iya kasuwanci na da shiga da fita yasa na tara ya mance da falalar Allah shine Allah ya ce ai waɗanda suka kafirce gabanin shi ma sun faɗi irin wannan magana fama aghna anhum ma kanu yaksibun abinda suka kasance suna aikata na munin aiki bai wadace su ba bai kare su ba daga azaba Allah fa asabahum sayyi'atu ma kasabu sai munin abinda suka kasance suna aikatawa ya kama su ya same su wallazina zalamu min haula'i haka waɗanda suka kafirta min haula'i daga cikin waɗannan mutanen ka kai manzon Allah sayusibuhum sayyi'atu ma kasabu da sannu munin abinda suka kasance suna aikatawa su ma zai same su ya kama su wa ma hum bimu'jizin su kan ba abin su tsere mane ba ko su gudun mana gobe kiyama za mu kama su musu azaba gwargwadon aikin da suke aikatawa awalam ya'lamu shin ba su sani ba cewa أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر Allah shine ke yalwata arziki ya shimfiɗa shi ga wanda ya so daga cikin bayan shi wa ya qadir ko ko ya kuntata arziki ya hana shi ga wanda ya so daga cikin bayan shi inna fi zalika lalle a cikin yin haka la ayatin akwai abun nura li qaumin yu'minun ga mutanen da suka yi imani da Allah qul kace ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim ya ku bayuna da kuka yi banna ku lalace akan kawunanku la taqanatu min rahmatillah kada ku yanke tsammani game da rahama ubangiji inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a lalle Allah yana gafarta zunubai gaba ɗayan su innahu huwal ghafurur rahim lalle Allah shine al-ghafuru mai rahmi gafara ar-rahim kuma mai jin kai zuwa ga bayan shi kenan duk abin da kuka aikata na laifi duk girman sa duk munin sa kada ka yanke tsammanin cewa Allah ba zai gafarta maka ko ya yahe maka ba duk yadda aikin kake da girma bai kai yalwa ba ta rahama ubangiji Allah madaukakin sarki duk yadda kake munanawa kar ka yanke tsammani kaga cewa shikenan ba kai ba rahama Allah a'a dawo tuba zuwa ga Allah Allah mai karɓar tubanka ne ya yahe maka duk laifin da ka aikata da sharaɗin kai ba za ka koma ba cikin wannan mummunan aikin wa anibu ila وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين وأنيبوا إلى ربكم حكومة زواج وبنجيجن فو أسلموا له كميك الأمر كقباء زواج ريش من قبل أن يأتيكم العذاب تنقبان أزابا تزومك ثم لا تنصرون سنة إذن أزابا تزومك كوبا أبن أتيمكيك بنبا واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم كبي ما في كاوان أبن دأك سبكر دك أبنججنك من قبل أن يأتيكم العذاب tun gabanin azaba ta zo muku baktatan kai tsaye ba tare da kun farga ba wa antum la tash'urun alhalin ku ba kusan zawwata ba an taqula nafsun ku kiyayi ranar da rai za ta ce ya hasrata ala ma farratu fi jambillah ya kai tuna ya nadama ta game da abin da na yi ta ɓangaren ubangiji na na saba mashi da nisanta abin da ya ce in yi wa in kuntu lamina sakhirin duk da na kasance lamina sakhirin daga cikin masu yin izgili a na gidan duniya yanan ku kiyaye wannan yinin da wannan ranar da mutum zai zo ya dinga nadama a lokacin da nama da a lokacin da nadama ba ta amfani kashi mutum na cewa ya hasarata ala ma farratu fi jambillah ya kai tuna ya nadama ta ya shiga ta uku game da sakaki da nayi game da al'amarin ubangiji wa in kuntu lamina sakhirin kuma dama ni na kasance daga cikin masu yin izgili a gidan duniya aw taqula nafsu ko ka ji rai tana cewa a gaban Allah gobe kiyama law anna Allah hadani inda dai a ce Allah ya shiryar da ni la kuntu minal muttaqin ni ma da na kasance cikin masu jin tsoron Allah dan in ni'imtu da abinda Allah ya ba su na ni'ima aw taqula ko ka ji rai na cewa hina taral azaba lokacin da tagaga taga azaba law anna li karratan inda dai a ce akwai komawa duniya karo na biyu la akuna minal muhsinin fa akuna minal muhsinin dan in kasance cikin masu kyautatawa ina ma da a ce akwai komawa duniya karo na biyu don in kasance cikin masu kyautatawa bala Allah ce ba gaskiya ba ne ba wannan bala tana komawa ne zuwa ga auta kula lau an Allah hadani da kuntu minal muttaqin korai ta ce na ma da Allah ya shiryar da ni da na kasance cikin masu tsoron Allah sai Allah ce bala ba gaskiya bane ba abinda ka faɗa ba daidai bane ba kad ja'at ka ayati haqiqan ayoyi ayoyina sun zo maka fakazzabta biha sai ka ƙaryata su kaga da ka yi imani da su da ka yi aiki da su da kaga ka shiru ka kasance cikin masu jin tsoron Allah to amma ƙaryatawa kai wastakbarta kai girman kai wa kunta minal kafirin sai ka kasance a cikin kafirai wanda suka kangare ma Allah madaukakin sarki wa yawmal qiyamah wa yawmal qiyamati tara alladhina kadhabu 'ala Allahi wujuhuhum muswadda alaysa fi jahannama مثوى للمتكبرين وينزل الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون wa yau malkiyama ta tara ladina kazabu alallahi wujuhuhum muswadda ranar tashin alkiyama za ka ga mutanen da suka yi ƙarya ga Allah wujuhuhum muswaddatun huskarsu baƙi ƙirin alaysa fi jahannama mathwal lil kafirin shin ba a wuta bane ba makomar kafirai take wa yunajji Allahu alladhina taqaw Allah za ya tsamar da wanda suka ji tsoronsa bi mafazatihim da babbar rabonsu la ya masu su'u cuta ku tsanani ba zai shafe su ba ko kuma azaba ba za ta taba shafar su ba wala hum yahzanun kuma su ba mutanen da za su yi bakin ciki bane gobe qiyam Allahu khaliqu kulli shay Allah shine mahalicin dukkan komi wa huwa ala kulli shay'in wakil kuma lalle Allah shine wakili mai sa'ido mai kula da dukkan komi da komi ina ganin zamu dakata amnan ku faɗa daidai Allah ba mu lada kuskure ko abin da ke kama da shi Allah ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi amina